الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله الباب العاشر في الفرائض بابنا goma shine abin da ya shahi rabon gado wadda yau insha Allah ta'ala abin da za mu magana kan shi shine rabon gado idan mutum ya rasu abin da ya bari ya ne za a raba shi suwa ke da gado cikin dangin shi suwa ne ba su da gado malin ya ce alwarithu na minar rijali ashara masu gado daga cikin maza mutum goma ne mana waɗanda suke yin gado a cikin maza kawai mutum goma ne amma wannan idan an dunkule ne suke mutum goma idan kuma an fayyace an yi dalla-dalla mutum goma sha biyar ne domin akwai waɗansu waɗanda in an ambace su rassun su hada su ciki in ba ambace su ba ne to sai su tsaya su goma kaɗai da haka nan wurin malin ya ce alwani tuna mina bijali ashara masu gado daga cikin maza su goma ne wannan wani ƙiri ne na wani wake da ake na rabon gado malaya amfani da su wato littafin rabon gado na wake wanda ake ce mai arrabiya wato babu komai cikin sai rabon gado kuma a wake ne da ya zo ya ce alwaritu na minar rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira yana shi malam malam yabi su da ga bayani al-ibnu wa ibn al-ibni mahma nazala والأب والجد له وإن ألا wato littafi ne mai kyawu domin laban gado ilimi ne mai zaman kanshi a cikin iziya ko cikin risala ba ka yi sanin shirka ina ma dai za a ma dubu ka je ka da sauran yana daga cikin ilmummukan da suka rikitarwa daga cikin ilmummukan kuma saboda mahimmancin shi ma da girman shi yana daga cikin ilimin muka na farko da za a rasawa cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam farkon ilimin da za a dauke daga cikin fannin nuka a rasa wanda ya san su sosai yana daga cikin ilimin rabon gado ilimin rabon gado yana daga cikin su shi yasa mai rahabiya cikin farkon mukaddima yake cewa wa anna hadal ilma makhsusun bima qad sha'a fihi inda kulli ulama لأنه أول علم يرفع في الأرض حتى لا يكاد يوجد cewa ya riga ya bazu a tsakanin malamai cewa wannan ilimin na rabon gado na daga cikin wato ilimin da za a fara daukewa daga doron kasa har sai ya kusa ma ba za a same shi a wurin wani malami saboda wuyar yana da wuya sosai ya ka caza kwakwalwarka lissahi ne amma wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa wato ya mai basira yana gane shi musamman idan mutum ya zamanto yana da lissahi a cikin kanshi ko ya yi lakwal ko bai lakwal ba Allah ya sa ya lakwal yana da wannan bangaren na lissahi to rabon gado kamar shan ruwa ne a wurin shi bai da wata wuya a dai gwada mai kawai shi zai yi ta lissahi da kanshi bai da waya gare shi shi yasa da aka zo ana ilimin ana koya shi nan wurin aka yi daura ta wata biyu ne ko wata uku wanda ya firima da aka zo aka yi jarabawa mushalla kwalli bangaren larabci ba abinda ya sani ran na aka wara koya mai amma kuma ya zo duk waɗanda suka yi shekara da shekaru ma suna yin shi ya zo ya canye su mushammat ne wanda ke da mat shi kenan ya huta kamar su malamin ma sun huta da da wahalar rabon gado masu da matsala gare ko ka a inda mutum ya san mati ke na saboda ilimi ne na lissahi wanda ba da lissahi ba ya rabon gado kamar ustaz yaqub kaga da yake wato sosai ya sa abin da yake wurin wurin wannan ilimin muka na mat rabon gado na da sauki gare shi yana daga cikin malaman garin na wanda suka iya rabon gado ya karanta shi a addinance sannan kuma da aka zo bangaren lissahi ya iya shi kenan ba muna magana ne game da wato ilimin rabon gado cewa yana daga cikin ilimin muka masu wuya a shi yasa hatta cikin sahabbai ma ba kowa ya san shi ba sosai rigima tsakanin sahabbai da rikici aka yi ta yi game da rabon gado sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi zama a wurin manzon Allah manzon Allah sai ya fassara mu ayoyin rabon gado ɗin kuma an yi raba manzon Allah ya raba gado ɗaya biyu uku sun gani an yi aikace amma saboda rikitarwa shi su kan sun samu matsaloli an samu rikitarwa sosai a ciki to shi yasa ko cikin sahabbai wanda yake sanin shi shine Zaid bin Thabit zalla yace afradukum Zaid Zaid ya yi ku sanin ilimin rabon gado haka yace ma duk sahabbai baki daya afradukum Zaid Zaid ya yi ku sanin ilimin rabon gado ko cikin malamai magabata ba kowa da yake da rabo a cikin rabon gado ba ma'ana dai ba wai an ce bai sani ba zai ma zai ba gashi ya rubuta ba amma yanzu shi wannan malamin mai littafi misali da wata matsala za ta haɗu mai yana iya rikicewa shi mai yana littafi in Allah ya sa ba nan ne bangaren da ya iya ba ta cikin malamai ma na duniya na yanzu ba kowa yake da ilimin akwai yadda za ka sanya shi ya ce gaskiya sai ka nemi masana wannan bangaren albani wanda muka sani albani da wannan aka kawo masu matsaloli albani da wanda aka sani na duniya ba wanga wanda wanda ba da ilimi ba wancan wanda albarkacin wancan ne wanda yake ci in aka kawo mai matsalar da ba sai ce a sha neman malaman cewa malaman hadisi ne duk duniya ba ka kamar shi amma aka kawo mai ilimin da sai ce a sha neman masanar da bangaren su shi ba bangaren shi ba ne sau da aka ilimin rabon gado yana da wuya amma dai za mu bi littafi ne abinda mai littafi ne ya hudu makaranta to malin ce al'ibnu shi ne na harko ɗa kenan daga cikin maza waɗanda suke yin gado shi ne ɗa wanda mamaci ya haifa ɗan mamaci kai tsaye wanda babu shamaki tsakanin shi da mamaci wabnuhu da kuma ɗan ɗa in babu ɗaɗin shika kenan shikan mamaci idan mamaci ba ya da ɗa to shi kan shi zai gada shi kun gane wa in safala ko da jikan nashi ya yi ƙasa sosai ko da tattaɓa kunne ne ko da ɗan tattaɓa kunne ne ko da jikan tattaɓa kunne ne a yi ta tahiya ba dai ta wannan wani ya hito ba ta ɗan mamacin ya hito ba to sai ya yi gado shi ne wa in safala ko da ya yi ƙasa sosai wal abu mutum na uku shine daga cikin maza uba wanda ya yi mamaci zai gaji mamaci uba na kai tsaye waljaddu da kuma kaka in babu uba to kaka zai gaji jikan shi kamar yadda jika ya gaji kakan shi haka kaka zai gaji jikan shi wa in ala ko da kakan ya yi sama ko da kakan baban shi ne ba kakan shi ba kakan baban shi ne wanda ba washe ke ce mai uba kuma ko an dawo uba ko da shi mamacin tattaba kunnen ka ne kai a matsayin kakan baban shi ne ko baban bai kakan baban shi ne to sai ka gaje shi kun gane shine wa in ala ko da yayi sama wal akhu mutun na biyar shine ni al akhu mutlaqan dan uwa kowane iri ba dan uwa sakakke duka mana dan uwa nan wurin ya shahi dan uwa shaqiqi da kuma dan uwa li abi da kuma dan uwa li ummi na uwa daya uba daya da dan uwa na uba daya da kuma dan uwa na uwa daya mun samu mutun nawa kenan an hada da hudu ga uku nawa kenan bakwai ga nan wurin ne wurin da ake mi ake manta wasu mutum nawa kenan ba wadi ba biyu akh ɗaya aka wadi kenan akwai al'ahu lil'ab akwai al'ahu li'um kun gane biyar ne nan aka zana da an shigo da waɗancan guda biyu sun zama nawa bakwai wabnul akhi shaqiq da kuma dan dan uwa shaqiqi shine na takwas dan dan uwa shaqiqi ma'ana dan dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi da karasu babu dan uwan sai shi zai gashi ka zai tsaya wurin ba wurin ma yi shi in shi dan uwan na nan to dan shi ba ya gado amma tun da dan uwan ba ne shi zai tsaya maimakin wa amma ba kai tsaye ba ba kai tsaye ba ba wai da ka mutu ka bar dan dan uwa ba ga ƴan uwanka shi sai ya gado sai da sharadi yasa rabon gado yake da wahala awlil ab ko kuma dan uwa na wanda kuke uba ɗaya da shi dan dan uwanka ne amma uba da kuke uwa kowa da tashi shi ma zai gaje ka in babu dan uwan naka wa in ba'da ko da shi ma dan dan uwan yayi nisa ne mun gane ko da dan dan uwa yayi nisa dan dan dan dan dan dan uwa ne zai yi mi zai gado na ba mi kai
shi dan uwa dan shi idan ma'aikin ya riga ta sannan ko dan ya riga ma'aikin ya idan yanzu dan a'a in ɗaya rike kuma yau a magana shi kamar ɗan uwanka ɗananka ko magajinka ya riga ka rasuwa kuma kai ma sai ka zo ka rasu ga ɗan shi shi yake magana in ɗaya riga shi ba magana shi dama mai rai da mai rai ake magana rikicin duniya ba haushe ce da mai rai ake shi wal'ammu shaƙiƙu da kuma amni shaƙiƙi al'ammu shi ne ƙanan babanka ko magashin babanka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da babanka shi ne al'ammu a shaƙiƙu ammi wanda yake shaƙiƙi ne shi ma yana gado mutum na nawa kenan goma mutum na goma kenan haka ne goma aulil ab ko kuma kanan babanka ne amma uba ɗaya suke da babanka mun gane kanan babanka ko magajin babanka amma uba suka gama kowa kowa da tashi ubansu guda ɗaya da babanka amma ba uwansu ɗaya ba shi ne lil'abi nawa kenan sha ɗaya wabnuhu da kuma ɗan shi shi shi ma ɗan magajin ko ɗan kanan baban naka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya shi ma zai yi mi shi ma in babu kanan baban naka ko magajin baban ka sai ya tsaya maimakin shi ya gaje ka wa in ala ko da ya yi nisa ya yi sama shi ɗan uwan baban naka ko da ya yi sama zai gaje ka mutum nawa muka ce kenan wayan ala din hada wayan ala shi ma wani mutum ne wal ammu shaqiq wa shine na goma lil ab shine na nawa ha sha daya wa ibnuhu sha biyu na sha hudu shine az-zawj na sha uku shine mushi don miji matan shi ta rasu sai ya gaje ta dole ma ya gaje ta wa maulan ni'ima da kuma maulan ni'ima wa huwa al-mu'tiq shine mai yan tabawa wanda ya yan tabawa zai gaji ne ha maulan ni'ima kenan to akwai guda wanda ba a faɗi ba shi ne mi ibn al-akhil ab dan dan uwanka wanda kuke uba ɗaya da shi dan shi ko shine na nawa sha biyar kenan saboda haka in suna dangwale su goma za ka ganin su amma ka rarrabe za ka su su su goma sha biyar walwarithatu minan nisa'i masu gado daga cikin mata kuma sab'un su kuma su nawa ne su bakwai ne amma su ma ka rarrabe su za ka su su nawa ne su goma ba su bakwai akwai waɗanda suke shiga cikin wasu ba sai an waɗe su an an waɗe waɗannan waɗancan waɗanda aka yi shiru da gare sun shigo ciki to amma na yi ne saboda takaitawa ta farko ita ce albintu diya diyan mamaci mutum ya rasu ya bar diyan shi wanda ya yawa tana da gadon shi daga cikin mata ta biyu bintul ibn diyar da bintu al-ibn diyar da wace ce diyar da jikan ya kake diyar ɗanka da kara su ɗan bayan sai ita ita tsaya matsayin ba babanta amma ba kai tsaye ba da sharadi wa in safalat ko da ta yi ƙasa ko da ta taɓa kunnen ka ce za ta gaji ka mutum da nawa kenan biyu aka wani ko ta uku al'ummu ita ce uwa wadda ta yi mutum mutum ya rasu ya bar mayi yake za ta gaji shi wal jaddatu da kuma kaka wadda ta yi babanka za ta gaji ka wa in alat ko da ta yi sama kakan nan ko da sama take sosai za ta gaji mutum mun gane ko nawa kenan wal ukhtu da kuma yar uwa yar uwa nan ma an dunkule ko akwai uwa da kuke uwa ɗaya uba ɗaya akwai wanda kuke uba ɗaya akwai wanda kuke uwa ɗaya nawa aka samu kenan an gama biyu aka karo ba uku mun haɗu nawa hudu ko? a biyar muka haɗu albintu bintul ibni al'ummu aljadda al'uktu biyar kenan ko to sai aka karo biyu nawa kenan ɗan wadda kuke uba ɗaya da kuma wadda kuke uwa ɗaya nawa kenan bakwai wazzauja da kuma matan mamaci tun ya mutu ya bar matar shi za ta gaje shi kamar yadda ita ma in ta rasu zai gaje ta wa maulatun nema da kuma maulatun nema wadda take tana da baiwa ta yanta ta nawa kenan tara ina ci gwanda na kafin nan ha ina ci ku wace shi ta goma ha ban ji ba kaka ta wurin uwa tana yin gado tana yi ya tana yin gado mamaci galibi wadda ke akwai lokacin da take yin gado ita ce ta goma wa mana da haula imanin yace tun wanda ba waɗannan ba ka abin ummi kaman uban uwa bayan gado kakanka wanda ya yi mamaka bai gadonka sai dai kakanka wanda ya yi babanka ko kakanka wanda ta yi babanka ana duk waɗanda ba waɗanda na ba su da gado cikin mamaci sai in babu kowa to nan na yake magana nan ba a sa su ko ba a sa su wa ibnul ukhti da kuma dan dan dan yan uwanka dan magaji ka bai da gada dan kaula ka bai da gada baba gadi ka ta wa huwa min zawil arham shi yana daga cikin zawil arham ma abuta zumunci ne kawai dangi ne na bangaren uwa la yarithu shay'an bai gada komai cikin dukiya ba ba shi فصل الفروض التي هي أصول ستة farallai waɗanda suke su ne tushe su ne ginshigar rabon gado guda shida ne mun gane ma'ana yadda ake karkasa dukiya a kasa ta kaza ana iya kasa ta gida kaza ana iya kasa ta gida kaza ana iya so shidda ne kawai ana iya raba ta rabi ana iya raba ta hudu ana iya raba ta takwas ana iya raba ta shidda ana iya raba ta uku ana iya raba ta nawa biyan shi ne rabi akwai zurus akwai zurusani ana iya raba ta uku ana iya raba ta biyu da rabi mun gane ma'ana dukiya ne ga yadda ake raba ta shi ne malayin yace na farko annisfu rabi wa huwa fardu khamsatin shi rabi din nan raban mutum biyar ne mutane guda biyar su ne sukan iya ɗaukar rabin dukiya an raba gado ga su nan malar zayarwa na farko shi ne albintu sulbi ko albintu da sulbi da ya ta tsatsan mamaci wadda shi ya yi hita da kanshi to tana bi tana samun rabin dukiya idan ita kaɗai ce ya bari in ita kaɗai bari cikin ɗayan shi to za ta gaji nawa rabin Allah ya ce lizzakar mislu hadzil unsayayn fa in kunna nisaa aw in kanat wahidatan fala an-nisf in diya mamaci ta zamanto ita kadai ce tal cikin diyan shi ba da ba da diya maza ba da diya mata ita kadai ce kawai gare shi duk ba musu ko bai taba yi musu ko da sun mutu da ya rasu ita kadai ya bari ba ta da magashi ba ta da kanne maza ko mata in an raba gado kawai gadon baya da wuyar biyu ne za a kasa shi ta kwace rabi wa bintul ibni da kuma diyadda diyadda shi kanya kenan in babu da kuma babu ita diyadin ta kuma za ta samu ne ita ma na za a bata rabi inda adamiha a lokacin da aka rasa diyadin mun gane ko mutum mace ta biyu kenan waɗanda wal ukhtu lil abi da kuma yar uwa ta uba yar uwa wanda ake uwa da uba dai da ita ita ma tana gadin tana gadin me lil lil abi wal ummi shaqiqa kenan wal ukhtu lil abi wal ummi yar uwa wanda ake uwa dai uba dai da ita ita ma aka barta ita kadai za ta gane rabi kuna gane yau walil abi inda adami haka ma yar uwa wanda kuke uba ɗaya da ita an ita kadai ce aka bari za ta gaji rabin dukiya inda adamiha a wurin lasa ya uwar shakika ɗin misali mutum ya rasu ya bar yan uwa guda guda uwa ɗaya uba ɗaya kuke guda kuma uba daya wanda ke da gado ita ce wanda kuke uba daya ita za ta gaje nawa rabi ita kuma wacce sai a bata wani abu daban ba rabi ba zai zo na ta can gaba insha Allah wa zawji da kuma miji ma adamul hajibi tare da rasa mai sha makan cewa mai hana shi daukar rabi din shine da in mace ta rasu ta bar mijinta shi kadai baya da diya to abinda ke ga miji cikin wannan dukiya rabi amma akwai ɗiyawa sai a kasa huda ba shi ɗai ciki kamar yadda za mu gani nan gaba dole su gaje ta bara faɗe ta bane a ba tana da ɗiya ba ai ɗiyanta ne haɓa maganar ɗiyanka ake ba ɗiyanta da ai dama ɗiyanka ɗiyanta ne kuma ɗiyanta ɗiyanta ne ko naka ne ko ba naka ba ita ne za su gashe ta kai ne ba su gado ka mutu saboda ba ɗayanka ba ne agololinka ne amma ita za su gashe ta tun da kuma su ci ta da haka wannan yana sa a baka rubu'i kashi da cikin wani ga baka war rubu'u rabo na biyu shine rubu'i a kasa dukiya hudu a doki kashi daya suwa suke ɗaukar wannan malai ce fardu zauji rabon miji ne shi kadai ma wujudul hajib tare da samun mai hanawa ma'ana an samu da mutum na da da ko ita macin tana da da wanda kamar yadda kawai miji zai tashi daga rabi ya koma ya koma rubi maimakon a bashi rabi tun daga ɗaya to sai a kasa hudu ya doki kashi ɗaya a bar masu saura mun gane wazzaujati da kuma mace ita ma mace tana gadan rubi kashi ɗaya cikin hudu na dukiya awi zaujati ko kuma mata da yawa mace biyu ko mace uku ko hudu na mamaci in mutum ya mutu ya bar mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko ɗaya ya bari ko nawa ya bari rabansu dai shine rubu'i amma in bai bar ɗa ba in su kaɗai ya bari ba ya da ɗa mun gane ma'a faqdihi tare da rasa shi tare da rasawa ɗa to lokacin sai a ba su rubu'i kenan shi rubu'i na mutum biyu ne kawai miji da mata ko miji ko mata miji ana ba rubu'i in babu in babu mi in akwai da in akwai da za a ba shi rubu'i in kuma babu da mace ce za ta ɗaukar rubu'i kun gane mutum biyu ne kawai ba su da biya wasu sannan kuma akwai thumun thumun shi ne rabon rabon mutum nawa ha a thumin shi ne a kasa dukiya takwas yaushe ake yin wannan kuma nawa ne ne na mutum guda ɗaya ne kawai fardun saujati rabon mace ne guda ɗaya awis saujati ko kuma mata yana nihin matan mutum wanda ya mutu ya bari matan auren shi an ce mata kan mutum tunanin duk mace su muni yake fata a macin aure wadda mamaci ya barta tana daukan ko ita ko su bi ko su uku ko su hudu sumun yake ba su idan mamaci yana da yana da diya ko yana da da in yana da daidan shi ko namiji ko mace sumun yake ba su in ba yana da sai a ba su rubu'i mun fahimci wannan ma wujudul hajib tare da samun mai shamaki wa thuluthani sannan kuma akwai thuluthani tulithani shine a kasa dukiya uku a doki biyu ciki a baldaya shine tulithani kun gane so da shi biyu kenan mana dukiya kasa ta uku akwai sulisi daya akwai sulisi biyu ana iya daukar kashi daya ya zama sulisi daya ana iya daukar biyu ya zama sulisi nawa biyu fardu kulli ithnataini shine rabon kowace mace guda biyu ithnataini mata biyu fasa'idan ko kuma hiye da mata biyu tastahiqqu ihdahunna su mata biyu din nan ma'ana ba mata aure ba mata aure rabon su guda biyu ne ko a ba su rubu'i ko a ba su thumni kawai shike amma da ana magana kodiya ana magana yan uwa ko kuma madiya kamar yadda malamin zai bayani tastahiqqu idahunna ɗayan su tana cancanta idan faradat idan ta kadaita ta zamanto ita kadai ce tana cancanta annis farabi ana inda ita kadai ce rabawa za a bata amma saboda ga wasu su sai a tara ta daga rabi a kai ta zuwa ga thuluthani kenan rabon suwa ne ne rabon mata ne guda biyu iya mata ɗiyan mamaci mata su biyu ko abin da ya ce ko kuma ‘yan uwa ‘yan uwan mamaci su biyu ko abin da ya sama su uku su hudu su tun daga dai biyu abin da ake ba shi ne thulithani ya sami rabiya ce wa thulithani lilbanati jama'a maza da an wahidatin masam'a ana ba mata su misali guda biyu a zada an wahidata abinda ya ƙaru daga mace guda ɗaya daga ɗan uwa ɗaya ko ɗiya ɗaya ba sama ka saurari wannan magana mun gane wannan ku sadaka shi sulusani na mutum biyu ne ɗiya wanda mamaci ya bari su biyu ko su uku in ɗiya ɗaya ce rabi gare ta shi ne ya ce macen da kullus na ta yi fasa'idan duk mace guda biyu ko hiye da biyu ta stahiƙo ihdakunna ɗaya daga cikinsu ta cancanci idan faradat in ta zama ita kaɗai ce ta cancanci an nisfa a rabi to suke da rabon sultani kuma in suna da yawa wa thuluthu sannan shi kuma thuluth fardul ummi shine rabon uwa uwa dai wannan wadda mamaci ya bari mutum ya rasu ya bar mahaifin shi za ta gaji ne thuluth ɗaya daga cikin uku amma in ba ya daɗa mamaci ne ya rasu ba ya daɗa ko baya da yan uwa mana baya da ɗa jikan uwai baya da yan uwa da suke kuma ɗiya ne ga uwai in babu su to za ta gaji nawa ɗaya cikin uku thuluth ma faqdil hajib tare da samun mai shamaki mai hanawa wal ithnaini fasa'idan min waladil ummi da kuma biyu daga cikin ɗiyan uwa ma kanu da yadda suka kasance ko da ba ubansu guda ba ɗiyanta dai ne mana in mutum ya rasu sai ya bar ɗan uwanshi wanda suka haɗa uba ɗaya da su ko uwa ɗaya da su mun gane su ne ‘yan uwanka ne amma uwa ɗaya kuke da su ba uwa ɗaya uba ɗaya ba uwa ɗaya amma uba kowa da nashi su kuma su ɗin da aka wari biyu ko hiye da biyu su kuma sai suka zamanto ba ubansu guda ba su ma ko kuma ubansu guda ko ba ubansu guda ba tunda kai ma ba ubansu ɗaya da kai ba gasu za su gane ka haka su ma za su yin gado tunda dai uwa kuka hada za su gaji ka ko da armi goma ta yi tana ta haihuwa gidaje daban-daban yan uwanka dai ne na uwa ɗaya za su gaji ka shi ne ce ma kanu duk ma yadda suka kasance mun gane wannan ko ke dan shi sulusi rabon mutum nawa ne mutum nawa ke gadon sulusi tun biko da uwa da ɗiyanta wanda suke ‘yan uwa mamaci ne da ɓangaren ita kaɗai ba ubansu dai ba su kaɗai ne suke gajin sulusi wasu da su sannan kuma sulusi sudus shi ne ɗaya daga cikin shidda fardu saba shi kuma rabon mutum bakwai ne dama da ciki wanda suka yi samun mutane da yawa shi ne rabi da shidda rabi yana da mutum biyar shidda kuma yana da mutum bakwai daya wana biki na warko al'abi ma'aujudin hayu shine uba tare da samun shamaki uba yana gajin su da shi in akwai ɗa tun yi rasu ya bar da abin nan uba da ɗiyan shi wannan uban abin da ke gare cikin dukiya shine a kasa dukiya shidda ya ɗauki ɗaya ma'awujudil hajjibi tare da samun mai shamaki wal'ummu ko wal'ummi haka ma sudusi rabon uwa ne ana ba uwa ta mamaci sudusi ma'awujudil hajjibi tare da samun hajjibi yana wancan sudusin uwa tana gadon shi in babu ɗa amma akwai ɗa abinda take gado shi ne mi sudus waljaddatu da kuma kaka idan faradat in ta zamanto ita kadai au kana ma'aha ukhra ko kuma tare da ita kaka akwai wata akwai wata kakai tushariku da za ta yin tarayya da ita to a lokacin nan sai a ba su nawa shidda ko kaka ɗaya ko kaka biyu za a ba su ɗaya cikin shidda walwahida da kuma ɗaya ɗiya ɗaya ko mace ɗaya fa akthar ko hiya da ɗaya min banatil ibni daga ɗiyan ɗa malan jikokin mamaci mutum ya rasu sai ya bar jikokin shi mata biyu ko abin da ya haka ko ɗaya kai ɗaya ko kuma biyu ko uku abin da ya tafi sama ko abin da ya kasa za su gaji mi so da su in idza kana hun idza kana hunaka bintu sulbi idan a lokacin akwai diya ta sulbi ta tsatso mutum da ya rasu sai ya bar diya diya shi ita kadai kuma sai ya bar jikoki diyan dan shi jikoki na bangaren diya ba sai gado manan kana da diya diyan ta ba su gadon ka daga cikin dawal arham ba su da gado sai dai ɗiyan ɗa namiji suke yin gado kenan idan mutum ya bar ɗiya wadda ya haifa da kuma shigoki mata ɗiyan ɗan shi a lokacin ɗiya tana da rabi su suna da nawa sudus sudus ya ke ba su wal ukti sannan kuma sudus yi rabon uwa ne lil abi wadda ake uba ɗaya da ita yar uwa mace wadda suke uba ɗaya da ita tana gadon sudus ba akthar ko kuma hiya da yan uwa ɗaya ma wujudi al-ukhti shaqiqa tare da samun yan uwa shaqiqa wadda ake uwa ɗaya uba ɗaya da ita mun gane mutun ya rasu sai ya bar yan uwa guda biyu sai ya bar yan uwa shi wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya kuma sai ya bar yan uwa wadda suke uba guda suka gaba da ita uwa kowa da tashi lokacin ita wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya gadanta shine a raba a ba ta rabi sannan a zo a sake wani lissahi kuma ko kuma a kai ta shidda ɗin ita ta ɗauki uku su su ɗauki ɗaya wadda su lisi gare su in an raba shidda nawa ne rabin shidda uku ɗayan shidda kuma nawa ne ɗaya ɗaya cikin shidda sauran rabi sai a san yadda za a yi da su mun gane ko walwahidi min waladil ummi da kuma ɗai daga cikin wato ɗiyan uwa ɗan uwan da kuka haɗa uwa ɗaya da shi shi kaɗai aka bari cikin ‘yan uwanka zakaran kana wunza namiji ne ko mace abinda ke gare su da saboda shi kaɗai ne in suna su ne za a ba shi nawa sulus sai an sake duba da kyau kan mutum ya yarda wannan rabon garin ɗan kaɗan ya kauce mai wallahi kakku yarda ce daga nan an tashi shi kenan kuma kowa ya rike littafi shi kenan sai an dawo ta yi kokari ya rike sau da wannan ɗan kaɗan ne cikin ilimin rabon gado a mai yawa ba ne wanda in muka sa himma muna iya sauke shi yau muna iya karanta shi duka shi kenan a tashi ba shi zana ba a hankali wannan in lokacin da ake karatu na zaure ne ba ko rabin rabin rabin shi ba haka ba kalma biyu sai ka rike amma yanzu karatun ba ya zama tun da cana ne sauri kowa ke yi kowa sauri yake maza ya kare zawancin ya sha amfani wato wanda kai ne za ka waɗin kalma ɗaya biyu a fassara ma ka taso ka dawo gida ɗaga littafi ya tsoho ba ka sauke shi ba na'am walaysa fin nisa'i turran asaba haka mai rahmiya yace cikin mata babu asaba walaysa fin nisa'i turran asaba illa allati mallat bi itqi raqaba sai kawai wadda wato ta samu baiwa da yan tawayan bawa ta kare ce asaba cikin mata haka ba asaba bace na'am kaka ko wata kaka cikin kakanni zai zo nan gaban insha Allah da zaka gani shi cikin kakanni wa ke yin gado nan zo rin gangwada ma insha Allah wal jaddi da kuma kaka kenan laban gado yana da abin nan akwai baitul mal akwai inda dukiya an ta abin nan akwai inda za a kai ta ayi amfani da ita ga abin da ya shafi musulmi waljaddi da kuma kaka ma'al waladi tare da ɗa kaka yana gadon shidda tare da wa tare da ɗa ɗan mamaci mutum ya bar mutum ya bar ɗan shi kuma ya bar baban shi to a lokacin ɗan zai hana uban zai hana kakan ya gaji ha sai ga zai gado amma nawa ke gare su da su za a bashi ma alwalad tare da ɗa awwalad ibn ko kuma tare da ɗan ɗa mamaci ya bar shi ka kuma ya bar kaka ya bar uba ko to a lokacin abin da ke gare shi ne mi shi ne sudus to wato abubuwan ta sun kare insha Allah waɗanda suke usulun sita ne su ne waɗanda ake raba dukiya a kansu da gado nan kuma ya kamata mu tsaya alaikun salam akwai baitul mal ko yadda za a ba a rasa yadda za a insha Allah abinda muka wadi dai Allah ta'ala ya ba mu lada ya sama yake da shi inda muka kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu Allah ya amfani rayuwar mu Allah ya sa mata albarka Allah ya ƙara kula mana hanyo na alheri matsalolin da muke hawa da su Allah ya kawo mu saukin su Allah ya yi musu matsalolin da al'umma musulmi ke ciki Allah ta'ala kawo musu rangwame اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين